الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تيجا وتنجماد الثانية كو hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da arba'in da biyu afwan wanda ya daidai da wato hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da sha biyar ga watan ɗaya shi kuma ko miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ne mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa jiya mun fara magana akan magana hau wal mizan was sirat wanda mun fara shiga ciki yau za mu tashi an sau bayani radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتو manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inni labi ukuri hauri azudu na ahli yaman adribu bi afaya hatta yarfadda anhum yarfadda alayhi wato ni wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa zurfin wato ga wannan zurfin rafin nashi labi ukuri haudi azudun nasi ahli yaman wato da zurfin rafin sa ne yake kora mutane ga mutanen yaman yace yana zuwa gaban kogin sa yana kare mutane abru bi asaya ina sa sandata ina tarewa hatta ya rufabba alaihi har ya kwarara wa mutanen yaman shi yasa mutanen yaman ake cewa mutanen yaman suna da abubuwa da yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana a kansu nan da aka ce ya rufabba san nan ba ta shida ai yasilu alaihi har ruwan nan ya kwarara zuwa gare sai ya kare da sandarsa duk da zuwa nan yana kwalkowa idan yana kore wasu mutane amma yana kare shi saboda mutanen yaman saboda mutanen yaman suna da albarka lalace abubuwa suka yi saboda karatunsa yana da faɗi da yawa za a kewaye duk da haka nan amma yana ƙoƙarin ya ga cewa mutanen yaman sun zo sun kuto sun sha su na kafin wasu ila an arabi sai aka tambaya faɗin faɗin wato kenan yana da zurfi yana da faɗi faƙala min makami ila amman yace tun daga inda nake din nan har zuwa amman rafin fadin sai akai hatta daga madina zuwa amman wasu ila an tarabi aka tambaya game da ruwan yaya yake faƙala ashad bayadan min al-laban ya fi nono fari wa ahla min al-asal sannan kuma ya fi zuma daɗi ya gutu fihi ai ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورقه sannan bayan haka nan kuma ruwa yakan akan kwararo ruwan wannan manahu shi ne kuka gani can ga nan ba ta musa nan ba ta bakwai ai manahu ai yuduk fukani ai fihil ma dafqan ta imam mutatabi'an akan kwararo ruwa ta waɗannan hanyoyin akwai magudana shine mai gabani wannan indororo kamar indororo ta inda yake kwararowa inda maka mutane su je maka wuri indororo nan su ta tsare ko sai an ce kawai ka je wuri indororo nan kai addu'a to ina jin haka za a zubo ma kuɗi so da mutane gani kai Allah ka dare littafin gobe garanta na musamman nurul ikhlas وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة حسن إخلاصي da kuma dubbai na mutum ya rika yin aiki dan lahira kuma ma shi so ya biya a duniya to da yawa mutum idan ba sa aka ce ba musa aksariya mutum ya je haji ko ya je umra galibi babban abin da ya dame kawai wasu matsaloli ne na duniya suka je sai bari ya je can umra saboda su warware ya gama umran ya gama hajjin ba ya ba magana lahira ba ta zo wuri su ba ko kadan kuma da ya dawo daga umran yana so ya gane tayi saboda sai ga waɗannan abubuwan da sun kwance ko ko yana ta yana umran yana tawafi yana tambaya to yaya to yaya to yaya da an ce shi ke ne ta yawa umra ta yi kaga masifa mun ta hal masifa mutum ya yi nufin aikin lahira don ya samu a nan duniya a biya shi to mafi yawancin mu haka ne azumi mutum zai yi yanzu yana neman bukata malam zani sai zo ya ce na yi azumin litinin na yi azumin alhamis na yi azumin amma har yanzu shuru to dama don a baka nan kai na? to mafi yawanci haka abin yake sun zai tafi umra ko ya je hajji ko ya yi kaza ko ya yi kaza ko ya bada sadaka tunda an ce za a linka a kwana bakwai ya gaba ganin shi bai ce to an ce in ba da dubu za a ba mu dari shi bai ga darin ba yanin duniya za a biya nan nan ke nan nan ake aikin nan a samu a nan ai kaga shine mun ta halmusuwa to saboda haka gaga abun tawa saboda haka nan ba wajen wannan indaroran shi kawo magana mutane sun je aikin makka zai ga an ja mutum wayo zo su ja musamman mata su aka talakawa sai a gaya mata ce in dai kika je wajen indaroran nan kika yi addu'a a wurin to duk abin da kike so kin gama samu saboda haka ita je wajen indaroran nan ai ta turere da ita da maza sai ta yi kokari ta je daidai indaroran nan sai addu'a wajen kawai indaroran nan ba shi da wata abin nan kawai ruwan da ke taruwa ba a kan saman ka'aba shi ne ba a son ruwan ya taru sai aka sa wannan falalar kawai in ruwan nan ya taru saboda kada ya rika taruwa a wurin ya biyo ta wurin ya zubo tunda ba a ruwa koyaushe a makka ba ruwa ake yi da yawa ba to amma wata rana aka yi tsoron da aka yi in ba wurin da zai zubo ai sai bata ya bata abubuwa Ba zai gudu ba? sauran mutanen mazari ba wurin zubar da ruwa ne aka yi ita ka'aba da aka yi wannan ginin sama sai da aka yi mashi kamar square aka yi duka da abin nan ba sama an gyara an gyara to wurin ruwa zai iya kwanciya in an yi ruwa to sai aka yi wajen aka sa wani fallale ta in ruwan ya taru kawai ya biyo ta nan dan kada ya rika bi ta ko ina ya bata wurin ya ji gwalgwala wurin ya bata wannan rigar da ake sa rigar nan kuɗi ne ba 'yan makudan kuɗi ne kala zani kamfanin da suke rigan nan na musamman ne wanda suke wannan rigan da wannan rubuce-rubucen da kake gani ba wasa ba ne wannan rubuce-rubucen da kake gani duk wala ruwan gwan ne gwan a na magana sai ka je jikin kofar ba ka gani kaji wanda suka zama wanzu sai dai ka je na ke baka ka gani duk na fara na da har zuwa yau duk shekara ana yin sabo to na da na nan aje ana nuna wa irin yadda yake tarihi wanda zai zai manya manya da su manya su manya ta su da suka yi abokar babar guri ai aka je aka yi irin wannan wankan da su aka wanke sai a dan gutsuro musu waɗannan abin su zo da shi ya zo falon jerar rataya wanda je zan fala ya kai jerar rataya ko a falon jerar rataya duk shekara ya sun je sai a rarraba masu a gudu tsoro masu su a ban ba su wannan su zo su rarrataye da a falon shi duk suna rarrataye ban san ko suna nan bayan amma dai da a falon shi ka je za ka duk da suna rarrataye wanda aka ba shi tunda za a wanke da su ake zuwa a taru a yi aikin wankiya a za a wari eh a ina ina da wata su wuce da wannan da wannan Allah ya wazo wata yi ne mutum ba ta Allah ji kansu Allah ya tabbatar masu da abin da amma ba karamin matsayi bane suka samu mu ne ma ba mu san matsayin su ba sosai sai su su can sun fi mu sanin girman su eh na ke rigon a yi ba ga razo su ka ji wala sa ni ma hawa sani ba duk da muke ji yanzu ni ma ina karatu ne ina gayawa dai ne kawai ni dai ka ce ga muku ta bututu cewa ya ma'aikatar da ake yi ta wannan aikin da kake gani ta yi a bakon nan ta fi a bakwa aiki to aiki da gaske suke ko su waɗannan jigajigan limaman da ka gani ba ka iya sayan rigar su saka masa ake yi irin su su su su su Abdurrahman Suraiti irin wannan wannan alƙabba da kake ganin yana sa ba ka iya sayan ta ba inda za ka sauta ba inda za ka sauta a wurin masu hidiman masallacin su ke wata hidima na wannan kayan da kake gani suna sa wani ya taba wani labari ya ce ya je maka kawai zai ce zai je sai ya so baban shi rigar na irin wanda su dai sa a ya je ta bai wani larabe ya ce da Allah shi so yake a za ka sai da bai alken balle irin wanda shi shi su dai zai ke za a ce ha wannan hada la yi wajen kai bakka kullum ida ya ce wa dai mutum ai wannan rigar da kake ganin suna sawa tasu inda ake yin wannan rigar da nan ake saka ta ba a saka ba a sai da ba kowa tasu ce ta musamman to kaji to shi ne ce ma'aikatan ai to wannan abun wata dalilin wannan ne fa Allah ya daga ya za su yi wasa da waɗannan wuraren guda biyu ta dalilin nan Allah ya daga duk abin da suke samu arzikin wannan wurin suke ci dan nan annabi ibrahim ya zo ya addu'a dalilin wannan wurin ya sa ya masa addu'a da suke ci duk abin da suke samu ka san ko yanzu a makka nan makaranta cikin rihlatul khulud suna da wasu irka irkan duwatsu da aka ba su a fili zinariya ce kawai suka kewaye ta da babu waya kawai in suna so da su je su zaftara daidai yadda suke so su kai wa su sarrafa kawai duwatsu malam sani na zinariya aka ba su suna nan banda mai ai ba karamin arziki Allah ya ba su ba Allah ya ba su abin da ba su da bukatar wani abu wurin wani saboda ai addini to saboda haka kaga ba abin da bai roba ai da ya roko ba ka ga masu ba yace wannan ya zo ya gaya ma khalifa yace jigajigan abubuwa aka ce me yake tafa da kai khalifa aka ba shi wuri ma ya zauna yace ba zama na zo ba yace a zauna aka firin ku dole ba ku wuri ku zauna me kake so me za a yi me kake so a yi yace waɗannan dakunan nan na Makka da Madina ku girmama su ku yi musu hidima a ware kuɗi na musamman da za a rika kulawa da su kullum yace ta kasar rubuta an gama an gama yace bayan haka nan kada ku manta da sojoji waɗanda suke tsaron gari da abin nan domin ta dalilin iyayen su aka aka zo aka abin da ba suna tsare muku gari kuma dalilin su aka kuka samu duk yace an gama shi ma rubuta aka yi ta rubuta na manta zauren aka zo daga ƙarshe aka ce kai ba to kai kuma mika ce to shi a bai da bukata a wurin wani ba Allah ba shi bai bai bukata wani abu wurin wani dan adam to kaji amma dai a mahallin shahid wurin nan ya kawo shi sai kada ku yi wasa da wurin nan abadan a rubuta duk sadda gwamnati za ta yi budget a ware makudan kuɗi a kula da wannan wurin sannan kuma yi magana kan yaran sahabban manzon Allah ko iyalan mace waɗannan iyayensu ne suka ba da jininsu kuka samu wannan wuri duk waɗanda aka gano aka gano suna da wata alaƙa da waɗannan ba ba su zarta ba har yanzu nan da nake muku maganan nan iya sani na har yanzu ana bibiyar kin gidan manzon Allah ba a bada su kula kan ta makka wanda shi yake da kuma suna da rubutu dama suna da silsila wane dan wane ne wane dan wane ne wane dan wane ne har zuwa bannan duk wanda aka haihu yana na rijista ba a wasa da su ana kula da yan gidan na eh eh Allah ya kai Allah ya kai kagani ko to akwai wani bala da na gani shi yake karanta yana karanta wani littafi shama'il muhammadiyya yake karanta a wata tasha can shekarun baya to shi ma ba kuraishi ne yana da alaka da gidan kuma aka zo aka ce shi kuma ga shi malami ne karanta shama'il muhammadiyya to amma karatun bai karewa kullum sai an yi kuka in yanzu ya fara fadin abin saboda yana bayanin yadda abin da yake gashin shi shi har ya fito ya zo ya kwanta irin yadda na manzon Allah ya akan kafa na yawwa barakallahu fi to ba zani muku yanzu na yi ko ba zai shekarun baya ne kan ko to wannan lokacin Shama'il Muhammadiyya yake karanta kuma gashi ba Quraishi dan wannan gidan to haka abin yake in ka gan su har yanzu ba su goyo shi abinda malai faɗi ne baka ji ba sai waye marigayi maza Abuja Allah ya ji kan shi yace wata rana sun je aikin Makka ko sai aka ga mu suka je wani aka ce ga wani wanda yake dan alakan gidan ne akwai masallaci a wurin da abin nan da masallaci ana yace in ya fito da yazo ya zauna ya kalle ya kalli fuskar ya kalli tafin kabar shi da ya zauna yace da yazo ya duba a cifa sai ga daidai da sifofin nan naka baje a cifa ya gansa cikin kafar shi saboda jinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai mun karanta nan cikin suwar min hayatul tabi'in wanda wani ya taho wani bai san na dan gidan bane ko ko kuma ya sani oho ya dai karbe ya zazzage kun tuna wanda ya zazzage aka tashi za a taba shi sai a kudalin shi ya tsira alkabbash farko ya fara baki sannan ya ce ni kace da bukata yayi shuru ya ƙara zuwa ya ce a bashi dinari ko dubu ɗari na namanta adadin na dubu hudu da aka bashi ya ce kawai a bashi ko bai roƙa ba mu ba sai an roƙe mu ba a bashi ban ya ci alƙai bashi ya bashi ya ce a bashi dinari dubu hudu aka ɗiba ka bashi sai fashe da kuka kawai ya ce tabbas na san kai na gane jinin mazan Allah ne kuma har abada ba zan tsara taɓa mutuncin ka ba da gani tabbas ka tabbata jinin mazan Allah kuma ga Ali bin Zainul Abidi ba shi ma an gani wa jika ba jika shi ma ba aka yake ba sadaka yake yi har sai da mutanen Madina suka dauka daga sama ake ciyar da su saboda sadaka shi malan rani saboda bala'in sadaka sai da ɗan Madina suka dauka daga sama ake sauka musu da buhunan shinkafa suna ta alkama suna ci da mai kuma baya san kowa in dare yayi kawai shike goyawa bisa bayan shi kai can gidan ya aje kai can gidan ya aje ga alkama buhu ga man gyada ga alkama buhu ga man gyada in ya ga asuba ta kusa sai ya tsaya nan gobe ya ci gaba kada gane wa ke yi sai da aka zo yi mai wanka bayan ya mutu aka zo yi mai wanka aka ga bayan shi yayi kanta ta daukar kaya wannan da suke mai wanka suka tambaya ya aka yi jikan manzon Allah yake kan wahala wannan iyalin da suka ce ai dare bai bacci gaba ɗaya dare yake ƙarawa yana yawo gidaje yana kai buhun nan a baya yake goya bai saba yi su ɗauka saboda wannan kada wani ya san shi ke yi su kuma mutanen Madina suka ga sadaka ta daya suka ce a a an zo sun dauka da daga sama ake saukan masa da wannan abu yanzu amma tun da jikan manzo Allah ya mutu ya abu ya tsaya aka ce dama shi ke kawowa wani aka gani ai malam yasa sai ka ji wani yana cewa matar rijal ko matar kamala mazaje sun kare kuma kamala ta kare sai wanda Allah ya zabe su amma na maganin jigajigai irin waɗannan to abin ba ta komi to kuma ba shi ne waɗin aka zo wata ran gidan shi kuma wata ta zo ta yi wara ya zo ya fa ɗaura kaya zai yi tafiya kayan rakumi da kuɗi da abinci suka zo suka yi magana ya ce kama ga waɗannan su tafi waɗanda suka suka suka ci haba ya ji kam ai ba ba ta da buƙatar wannan wannan yayi mata yawa ni za ta da wannan yace ku yace ai ai mu mun san wanda muka yi dai shi to da haka mu in ku in ita bata san ko mu suwa ne ne ba wanda muka yi saboda shi shi ya san ko mu suwa ne kuma shi sai yanda yake ba mu to da haka ba za ba ba ruwan ba ruwan mu kyauta suke wanda in suka yi ma kyauta ka gama da talauci wala zali gado ne to gaskiya sun gada amma yanzu ana gadan to kaji masifa to yawwa gara da kawai to mun gado masifa mu kuwa shi wallahi ba mun dariya bane abin da ya faɗan nan gaskiya mun gado masifa mutum abin da ba zai amfani da shi ba zai ta tarawa ya aje ya mutu ya bashi ka dubi ko mutum ya ɗari miliyan ɗari takwas da hamsin ya je ya sa cikin sokawai iyalin shi ba su san da su ba kowa bai san da su ba sai dai Allah tabaraka wa ta'ala sannan shi da ya sa su kuma yazo ya mutu iyalin abin da za su ci ma ya gagare su saboda haka suka gaba su da mafita sai su sai da gidan suka zo suka sai da gida miliyan ɗari ko da goma nan suka ce ko nuna manta miliyan ɗari dai da wani abu wani ya saya aka zo aka aka fasa gida aka tsinci kuɗi a bayi a so kawai da ya kira su sau na zo na tsinci kuɗi a bayin ku amma kuɗi sun rube ko civilian ba za ta iya canza masu su ba sun rube shi bai ci ba su ba su ci ba wani bai ci ba wasu ba su ci ba a bayi sun take fuck away ya daure su a leda ya sa to irin waɗannan mugaye ina za mu so irin su su maimaitu wadatar ba irin ba irin waɗannan ba kuma ga ta ita mutuwa ko jiya sai da na gani wani an ce wani biloniya shi ma ya hamsa ya yi cikin bucket zo mu ma mu yi simili wani mutum magana mu ma ya yi tik da bukat ya tafi haka nan biloniya ne ya mutu a na magana ɗan najeriya ne wani da waɗannan najeriya wani ma yana rumu ala zani kenan Allah ya ba mu mafita mu dai tafi abin da zai amfani mu ma mu gane waɗannan kawai saboda haka su ne wannan gashi nan wa menene muke magana ni yana da makwarari inda yake kwararowa maddani min aljanna ana gangaro su ne daga aljanna suke tahowa ahaduhuma min zahab wannan makwararan na ɗaya ɗaya dinariya ne wal akhar min waraqin sai kuma da azurfa kanan kawai inda ruwan ke yi wani abin sallam al-hubashi qala ba'atha ilayya umar bin abdul aziz wato Umar dan Abdul Aziz ya turo zuwa gare shi aiko yana neman su ke to haka fa umiltu ala al-bari na tashi wannan take na nufi inda yake na tashi na tafi kamar dai irin yanda za a ce irin ya tafi irin ta hanyar ma'aikatan sadarwa ya tafi falan ma da kaltu ilaihi qultu yayin da na isa wurin shi na ce ya amiral mu'minin laqad shaqqa alayya markadi albari a ce abin hawa wato ya bani wahala wajen taho wanda na yi irin wannan sako da aka aiko faƙala ya aba sallam ma aratu an ashuqqa alayka ban yi haka dan in takura ma ba ba na ce ka zo bane dan in matsa ma walakin ni balagani anka hadithun tuhaddithu an sawdan ar-rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fil hawli yace abin da yasa na kira ka nace ka zo wani labari ne ya iso zuwa gare ni aka ce daga wurinka aka ji shi cewa kana ba da labari game da yadda tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa ababtu an tushafi hanini saboda haka na so ka zo ka gaya man shi baki da baki saboda mu tabbatar da wannan magana cewa ka ji wata daga manzon Allah kun ga yadda ilimi yake ko inda ba bai samu zuwa ba da shi ne neman yaji yaje yiwu da kai to raka yace yaji fa qul sai shi wanda ake tambayan tunda ba an ji ana so a ji shi daga baki da baki bane ya fadi to ga yana yace haddathani sauban yace sauban ya bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah ya ce haudi مثل ما بين عدن إلى عمان البلقاء yace tafki na fadinsa kwatan kwacin udun gari ne udun ila amman albalqa zuwa amman wadda ke cewa amman albalqa gashi nan wannan duka garuruwa ne ma'uhu ashaddu bayadan min al-qalbi ruwan shi ya fi kankara fari ruwa ne fari ta ya fi kankara Allah za ka taba ganin kankara ko ta nan wajen mu ne ba ta san sama ba wanda da ya ga kankara ta sama wadda ta fado kai tsaye ya gani ya san farin kankara to balle kuma inda suke zaune ma cikin kankara ga ga da kankaran ta ci za ka ganta ga ta nan kamar atafa farisa kamar atafa ka san atafa kai ka san atafa isma'il ka san atafa eh kaga nuna ta ya soka lauta hula zai ya ka tare ka da hula ta yi sai ka hana zaure ka gama wani ya bubu ne za ka gaya mawa ya bubu ka sa ta ba ka ji abin da ya ce ko alama wuya saboda ka ji ke nan kai wayo wa ahla min al-asal kuma ta fi zuma wa akwabu kogunan da ake sha a wurin wanda kowa zai yi ba dinga kamfata yana sha adadin nujumus sama daidai kwatankwacin yawan taurarin da ke sama haka koguna su ke rakata ta suna man shariba minhu shirbatan ay lam yazma ba'daha abada duk wanda ya sha ɗaya ga wannan tafsir ka samu kai kurba ɗaya ka sha ba za ka tsara jin kishirwa ba har abada أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين yace farkon wanda za su fara isowa su sha wannan tafkin su ne fakirai daga cikin muhajiru mutanen da suka bi manzon Allah ai waɗannan mutane sun cancanci yabo malam mutum ya bar komi nashi ya bar kowa nashi bayan wani an gasa shi an gasa shi ku diba wata wanda muka ba da labari wanda kawai dama shi bawa ne kuma sannan wanda ta mallake shi ita kuma aikin kira take yi suna yin takubba suna yin abun nan sulke da waye ana oda ana saida to da kan yace wajen wannan aiki saboda ya musulunta kawai malam sai ta bari sai an gasa karfin nan yayi jajawo ta da ko alala mai akai da fadi ya zuma kuma ta ce ba wa kai kaje ci gaba da aiki karfe mala ga ta yawa jikin ta taka mun su cikin kai amma da yake Allah shine mai iko ana nan ana nan musulunci yayi karfi aka samu abun nan ita kuma da take dala mai wannan karfin nan aka sa mata wani ciwo ciwon haushin kare ana zaune da shi ta fara haushin kare kuma masu magani suka ce shi wannan ciwon in ya kama mutum ba maganin shi sai dai a dauko karfe sai an gasa dala mutu a kai shi ke nan in ta fara haushi ba sai a haɗe mu karfe a nemo karfe ya tabo inda take abin na dauko karfe jajawur a zuwa dala mata kai da ta ta ce shuru in an jima ta fara a ta ƙara kawowa a dala mata kai aka kai sai ya ta mutu hawa ba na Allah mana ana wasa in kaga Allah ai nace maka in ka ji shiru ba bari akai ba Allah ka bani bari akai to kalle yanda akai ma shi kuma wannan wannan amma amma da aka daukai wata rana yace da aka samu wani gungume na wuta aka danne shi akan gungumen nan sai ruwan jikin shi ya kashe gungumen malam sani aka danne shi akan garwacin wuta gungume yana ci da wuta da aka dauke aka tsala shi aka murkushe shi a bisa ba bisa ba jikin shi nan sai dai ruwan jikin shi ya kashe garwacin wutar da haka wurin yayi rami duk abin da za a yi wurin ya warke amma wurin yayi rami bai bai soso wata rana da yazo gaba Umar dan Khattab Umar ya tambaye shi irin wahalar da suka sha a jahiliya ya ga mai wannan yace yace ko zaka bude man gani yace in ba dan kai bane da zan bude ba yace wurin nan ba na san bude saboda kamar ina kai kukan Allah wurin wani shi amma sai amirul mu'minin ne da ya bude mai ramin ne gani ba wanda bai kuka ba rami ne bi ma'anar kalma wurin yayi to ga kuma shi Ammar din Ammar wanda kai Ammar ne go to Ammar din Ammar din shi din Ammar din ya to da ya tsin da da Nusayba maman su ku sumayya sumayya sumayya sumayya maman shi maman shi amma da to ya aka yi ita fa zuwa aka Abu Jahal yasa da ita da amma din aka cire su tsirara haihuwar maman su kuma aka riƙa yawo da cikin gari yara ne masu ihu suna zuba masu ruwan kwata aka gama aka dawo bayan an gama zagaye aka daure da ɗan gaba ɗaya su jika gaban shi yana gani ita aka yi mata tsirara abu jahal ya zo ya ce sai ta zagi abun nan da take bauta ma ta karyata manzon Allah ta warware kalmar nan ta ce ahadun ahad kawai abadan ba zai yi ba malam da ya same ta ya saka mata ma ta al'aura sai da ya bullo ta baya shi mijin a gaban shi aka yana da daure yayyen da zai yi ya taimake ta ba zai bakin ciki ya kashe ya mutu gaban shi dan yana kallo a aka yi masa haka kuma sanda aka daure sun nan sai da annabi ya zo ya gan su an yi masa haka an daure an gasa an ba su wuya an danne su a rana an yi kaza an yi kaza annabi ya zo ya gani ya ce isbiru ala yasir ku yi haƙuri jalan yasir inna mawa'idakum aljanna mahada mu hada aljanna kawai ku yi haƙuri haka suka mutu su waɗannan biyun gaba da shi ko dan shine ya ga yanda ake amma suka mutu ita ce farkon wanda ta yi shahada a musulunci wannan sumayyan nan ita ce farko wanda ta yi shahada a musulunci amma kaga yadda aka yi mutu to yanzu da an zo an matsa mutane akan addini ko an yi wani abu sai dai mutum ma ajmatal lailata bil bariha ai da ran jiya irin su ɗaya da na yau sai dai wani ya koyi amma in kana jin yanda mutum kuma kaga dai amma da da da bilal da da da, da suhail galibi ma in ana maganan fakirai da su ake kwatanta wasu ma da basu musulunta ba su ake cewa a kora in suna ce a kori masu warin nan a kori masu da su suke kalli bilal shi za a je ne tsananin ranar nan da muke magana ta makka malam sai rana ta yi bala'in zafi a tuɗe shi a kwantar da shi kan dutse kuma a ɗauko gingime nan dutsen da ba zai iya ɗauke shi kadai ba a karo a ɗauko a ɗora mai a ciki ga nan ƙasa zafi ga ciki an ɗauko ɗirke kan dutse an danne shi a bugai a yi mai wannan a yi wannan a gasa a zuba mai ba abin da bai ba amma yanzu za ka ce kawai bare ce ahadun ahad kawai ahadun ahad إذا كانت النفوس كبارا تعبت في المراد هل أجسامه an tambaye cewa yaya aka yi ka daura wannan abu da ake ma wannan azaba ya ce wallahi duk azaban nan aka yi mai kawai yana auna ta ne wannan wahalan sai ya auna ta da kuma garfin imani da abin da za a samu in an imani sai ya ji abin da za a samu na imani ya danna wannan wahalan sai mantar da shi wannan wahalan gaba daya ya tuno abin da ake samu ta dalilin imani sai gane ya fi daɗi fiye da azabar da za a yi mai kowace iri ta saboda ka sai daure ta cije saboda wannan shi ne wancan kari a ce idan ka na cin nufusu kibaran idan rayuka suka riga suka zama masu mutunci masu daraja ta ibatin muradi al'adu samu to dukkan kuna za su sha wahala a manufofinsu kuwa dole sha wahala shi sai a sha wahala akan manufarta wannan ran to da ran kololuwa ce take da shi tana da daraja tana da kima shine babban abu to da ka bayin Allah da limanin kalma to su ne muhajirun daga cikin talakawa muhajirun kenan to da kana aka dunkule suna da yawa ba za mu kalli sabon zuba da akwai mata ba ku duba wanda aka tsirga na wanda sunanta yar uwan wane ne na kafin wayar da sunanta ita wacce za ta aka aka kama ta aka yaga ta gaba daya asiya asiya wata asiya na ai ta na ta daban ai ta ba ita ba muna magana yan wannan muna magana yan zamanin manzon Allah ne asiya ita da ta zo lokacin annabi Musa mata Fir'auna take magana ita ba da nata amma dai ba su san muke muna maganan waɗannan na cikin wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah ita ma kan ta wuya ita ce farkon matar da aka nuna mata dakin ta aljanna matan tana duniya ita asiya da kake magana amma dai kun kana magana asiyan kuma ga wancan ita ba ya sunan ta kai abu jore mun ta nake duk a zamanin ta dai ai wannan eh mashida mashida mashida ko dukkan akwai su da yawa amma dai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da suka fi shahara ina ne to haka sun samu babban matsayi to shi dai yanzu aka ce fuqara al-muhajirun wadanda ake ce ma ashuqu ay ru'usan wadanda za su ga kansu mutane na ganin su budu-budu kansu da nan wududu addan su ba ba su ma da kaya na gari kayan su masu datti alladina la yankihuna al-munahimat wanda ba sa auren mata in kaga wani sun aura sai dai irin wanda su aka rasa yadda za a yi da su ba sa auren matan da za su ji daɗi su samu abin da za su ji daɗi wala yastahu lahum abwabus sudadi sannan ba a buɗe musu wata hanya duk wani abu da za a samu na abun nan ba a buɗe musu ai abwab in sun zo saboda su ba a buɗe kofa su zo neman mutum shugabanni in sun zo don shugaba a ce a buɗe saboda su ba a ba ruwan a ce a riga a shiga gida kawai ka haƙura ba a buɗe masu kofar shugabanni saboda su ba a buɗe kofar gida idan aka zo suka zo an tashi shi kenan an tashi in bai fito bai fito ba sai ko aka hada da wanda ma za a fito kuma gida na jira ya zo to da an san kowa ne ne to zuwa ka fito a taƙaice dai nan talakawa to fa qala umar kai kace wata yau ce yi wani ya kalli kai ya ce kai ko gaskiya ya shi zai samu ko wannan wuri domin an ce su ba sa auren mata wanda suka fito gidan ni'ima wanda za su zo da kayan laushi kayan dashi ba sa auren ba sa samun waɗannan ba zai sa aure su ba sai shi ko umar ya ce fat an kahtul muna'imatu ya ce to ai na aure irin wannan kai tunda shi ya aure diyar khalifa sannan kuma wanda khalifa sannan kuma mijinta khalifa Fatima kenan yace to ai yanzu kenan ni na fita daga cikin wanda za su samu wannan wa kuti hadiya al-abwab sudani kuma an buɗe min kofofin manya ni na shiga cikin abun nan su la jaraba la absil ra'si hatta yasbuta ko wala thawb alladhi yali jasadi hatta yatasakka ko yatasakka yatasakka yake to ba zakka na san akwai inda na samu wannan wato wannan da yace la jarama na aka ce hali kalimatun turad bi ma'ana taqiqu shay wajen tabbatar da abu kenan wa qad istalaha fi taqdiriha fa qila asluha at-tabri'a bi ma'ana la budda yace to ni ma yanzu da haka ne shi dai ya saba wasu cikin ka'idojin waɗancan da aka faɗi kenan to mu ko ya nawa muka saba wa ko ko ba mu samu bane ko kai malaka ma tura ga ka samu amman da wala ina ya zo waje wajen shi wato bai samu gobe da abbaje an fasa bai hanci ina ɗaya ga ci ya wada ga wani tabbaci ko waje ba faɗi a je cikin juwar kansu a je a je a je akwai akwai sojoji da ba ba ta tare ba ba sani ba a wanda sun sha dushi kowa ya nuna wani wanda ya fasa wanda ake ya bani wanda ba ya fasa ake ya bani wani wanda bai cike mu ya zo kawai fasa ake ya dauke kai abin da yiwa ya zo rawa haba ga dan rawa ga dan kofa ga dan mai rikodi amma dukkan su ba a je yi zaune kawai yana taiwa su ya haɗe shi a cikin ne da gano daga ba ya haɗe shi da ya karo ta izawi ya hura ba aliyu ta ta aliyu waye waye a ja da izawi rugurugu da su ta zagunwa ya ƙara saurar abin nan garin dambe to yi wata abin da zai ce to shi shi yanzu dai yanzu abu biyu ne shi bai samu ba cikin wancan tunda an faɗi an ce su bakiran nan ba sa samun auren mu na ina ko sannan ba a buɗe ko ba saboda su ta shugabanni sun zo ko ne abu ya ce to ai shi yanzu ke nan kamar ya karya wasu daga cikin waɗannan ka'idojin bai same su ba to tun da haka ne ko zai yi waɗanda suka rage guda biyu yanzu tun da ya ji maganar nan ya ce ba zai ƙara kaje kashi ce ta wanka yana gyara shi ne yadda larabawa ke yi ba sannan kuma ba zai ƙara wanke kayan shi na waje kawai zai rika wanke a ta waje wanda za a gani da kyau na cikin nan sai ya ba su kuma sun yi dauɗa ko saboda ya shiga cikin sharuɗan nan ya zo ya samu sharuɗan muhajiru shi ma ya zama wannan aka ce gida wala qawli alladhi yali jasadi hatta yasaffa shine ta asad muke gani shi ko al ma'ana at-tawri al ma'ana bud la budda ثم استعملت بمعنى حقا فما كي مغانا ليس أكن جسيا وقيل بمعنى وجب وحق كمن كشيكا وجب سامكا أي وانا رد لما قبلها من الكلام ثم يبتدي وانا الذي كناو أبنا لا ربكي أما دي معنى وانت شرطا وتسنسل لتوزي وسي bayan ya ji hadisi daga Tauban daga wanda ya go sallam ko wanda ya roito daga Tauban wannan ya nuna mutum kada ya ta wata rayuwar da za ta dame shi mai abun nan bai to halin da kai cikin wasu abubuwa wani bin Umar anna rasulullahi radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hawdi kama baina udnin wa amman abradu min al-thalaj ya fi kankara sanyin ruwan to kada kuma a ce ya fi kankara sanyi wani ya ce ai dama ni nan ba na iya shan ruwan sanyi ai nan ne saboda nan ka zama kayan kayi a can wurin an gyara ka wala zali ehe kai wani wuri ai kada shan ruwa mai kankara yanzu saboda ne dafa ehe to eh to kankaran ma baka gyara ba yanzu sai ga wani yana gatsar ta ba gyara ana yin kankara sa a furi su je su rika sowa su ta tsotsa ba in sun tsotsa in sun gama su fasa ta fita ci suna jin wani abu sai dai a ji musu tsoro kawai a ce abin da zai biyo amma in dan su ne asa ta ni yanzu ɗan kurkurin nan nawa daga gani wata asa ta fuska asa ta yake yi wani lokaci ya rika zuwa yana shan ruwan sanyi ana mai faɗa sai lallaba lallaba akwai wanda ba ka kama sai ta ta dau fiyo wata mai kankara ta sa cikin abu na ta ta boye saboda za ta makaranta da shi dan ana hana ta shan ruwan sanyi da mai dau kankara ta boye wani zai kwanta ya dauka ya boye ta gude ta dake ta burkura kankara to to kaga in kai ka kalli kanka yanzu ina ruwanka da wannan to in an je lahira gyara ta za a yi abinda kake so kenan sannan saboda wannan masifar ranar da ta zo daidai bush daidai kan mutane ba abin da zai sanya yawa mutane ta sai ruwa mai sanyi kamar kankara shi ne zai sa mutane su koma normal to a can bukatar ta ake yi ai rashin lafiya ka gaba shi daga duniya daga ran da mutum ya riga ya shiga kabari ya warke da rashin lafiya in ya yi sa'a in ko bai sa'a ba daga nan kuma wani ciwon zai kama shi tunda zai ci duka ya ci duka ya ci duka ranar tashi kuma ya ba ruwan shi da Qur'ani sai fito makawo ciwo makanta ai ba karamin ciwo bane sai fito makawo kaga to ne ciwon ya kama shi tsantsan amma in ba haka ba mutum ko karewa ye ko gurgu ne shi ko wane ne shi da ya shiga kabari in dai Allah ya bashi sa'a yayi aiki na kwarai in zai fito daga kabari lafiya lo zai fito ba zai fito da gurguntaka ba sab zai fito da kabari eh amin ya rabbal alamin amin ga tsufa ya kare ga rashin lafiya ya kare tunda kake jin ana magana aljanna ai baka taba jin an ci asibiti ba to ba a rashin lafiya a can karshen rashin kai guda ku zo nan kuna nan waje ku zo mu gyara mana abu tutu saboda haka daga radda aka shiga aljanna an gama ciwo shi yasa ba asibiti ba taba cewa akwai wata national hospital a can ina national hospital din mamu ta mu haba ana magana su ma da mutai da national wace tunda in ciwon ya kama sun ba don corona ba wuce national din suke tafi international ba su tsaya wata a ce ba su gamsu da ita ba in ka gamsu da abu yi amfani da na gidanka wala yasa duk ƙaryar da kake ji ana cewa wai za a raya ilimi za a ƙarya suke inda gaske ne kowa ƴaƴan su dawo gida inda aka raya ai karatun tare wannan inda gaske ne to dan suke yi to kuma sannan za a ce to a a yanzu za a daina sau kayan waje in kuma suka tashi aure su tafi dubai su yi su sau su to ya ya kenan kai kai ka wani wala da a bakin kakani ni da wani so kai gaskiya ne ya sha bai zama yi da sai doka ta zama yi da ku ji kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hau kan minbari yace abin da ya halaka banu isra'ila shine idan mai mulki yayi ba daidai ba shi ya da ba mai ce mai komi idan wanda bai da komi shi ko yayi talaka shi kuma doka ta haushi yace to shine abin da ya halaka banu isra'ila yace to mu na mu karin ba haka bane mu duk wanda yayi za a yi masa wanda ya saba za a saba in doka ta hau kan kowane ne za a zata da ita yace ko iyaka Fatima ce ta yi ba daidai ba sai na zartar mata da hukuncin Allah daga nan baka ga komai ya tafi daidai ba amma in dai wasu za su zo su ware kansu su rika yin yadda su suke so to shikenan ba da za a iya tafi daidai ba da za a yi ko mutum na zo abin nan sai fara neman makan shi manufa mafita in an zo matsala ta faru duk al'umma ake neman mafita ba mutum shi ne mafita da kanshi ba an zo an ta jirgi na tsayawa a hanya ko ana tare mutane a hanya da sai so su bari su yi dabara da za su rika shigo jirgin daga abuja suna sauka inda suke so to in dai aka bari abin ya ci gaba a haka wata rana mutum zai shiga jirgin ya zo ya sauka inda jirgin zai tsaya don na san jirgin bai shiga hafalo ya kawo mutum a cikin gida hafalon shi ba sauke sai ki a wani wuri daga na shiga mota ba to wani a gidan za a tadda mutum bayan ya zo ya shiga gida sai ce bari a bashi ya gama gudun ya shiga gida ya zanna a tadda cikin gida to daga nan sai yi kuma daga nan an da mutum kangaren shi daga nan sai ya yi za a yi aiki a aiki yanzu a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga Allah kowa ya koma zuwa ga Allah mu taru mu ta tuba mu tsoro ba Allah ya ba mu ta amma mutum ya tunanin wai shi in ban da shi nan gaba ban da shi na taɓa ba ku labari ni ba wai in yanzu ba tun ma muna zuwa islamiyya wata rana da safe sai muka fito sai na ji mutane wasu mutane na gardama su ya su suna maganar tsada abubuwa sai wani ya ce yanzu wai a ce biredi lokacin idris moro wannan wanda ya zai yare nan idris moro ana zai da shi sulai ya kace koma ina jin ko sun nawa ne koma ya ƙara kuɗi sai wani ya ce oho shi biredi ko naira ɗari zai kai shi shi ba ruwan ce kai ma ko nawa ne shi ba abin da ya damu shi da ma ko ko yake sha da kotai da zafi sai ni ko na tunani ya ce a to ai radda biredi ya kai naira ɗari wasu suka kasa cin biredin ai za su dawo kokonka tun bota suka jin daga ce to ai wasu su ma za su dawo koko to masu shan koko in sun yawa shi ne zai daga nan sai ƙara tsada to a ce ko haka za a yi aka zo wasu aka yi wata siyasa suka ce a ja masara a ƙasa aka ja ta ƙasa ba za ka suka ce ba a yi ma Allah izini ku daina jan masara na a ƙasa in kuna jan ta a ƙasa wata rana sai ka ja ku a ƙasa sai an rama yanzu ta rama ko wata rama ba alama shi yasa aka ce ka kiyaye hangen nesa mumin ku kiyaye hangen nesa bayan Allah ba Allah idan suka yi hangen nesa suka budi wata magana za ka suna abin nan ba a gidaje za a ga wa mata a ce babu wani mutum mata su zo da safa su wanko tuwo su wanko tuwo su turo ta makwarari a gwaji su ta da tsofaffi su gaya masu ce ku daina wulakanta abinci duk wanda ya yi abin nan wata rana sai an jarrabe shi da rashi to yanzu ya kuka gani an yi kuma ko ba yi ba eh na to kadi yanzu dai gaji ne to da haka mu sallama ma Allah ko mu koma wurin Allah ko mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kowa ya dauka shi ma yana da abin da zai bada gudunmawa wajen a samu mafita shine mutuba mu koma zuwa ga Allah mu sai shi fari muna wata Allah ya ba mu mafita sauran nan bikin tunu bikin tunun nan kullun dai in dai zaka ji bututu to kullun sai ka ji sabon kullun sai ka ji sabon abu kullun sai ka ji sabon abu da ta da hankali da ban mamaki yana iri bala'o'i kala daban-daban ko da ka sai dai mu roƙo Allah tabaraka wa ta'ala to ina ne eh saboda haka shi ya ce wannan umar abdullahi dan umar ko yake ba da labari ruwan ya ce wa ahla min al'asal ya fi zuma daɗi wa atyabu rihan min al-misk ya fi kamshin turaren miski daɗi wa aswabuhu mithlu nujumi sama kofunan kaman kofunan sama a kofunan kaman taurari na sama man shariba minhu shirbatan lam yazma ba'daha abadan duk wanda ya sha ruwa su daya a wurin nan to ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada awwalun nas alayhi wurudan fa'alikul muhajiri farkon wanda za su fara gangarowa akan wannan tafsi su ne talakawa wanda ba su da komi an ce asalu shi ne alfaqir alladhi la mala lahu wanda ba su da dukiya daga cikin mutanen muhajiru qala qa'il man hum ya rasulullah sai ce manzon Allah ya tambaye shi wannan ya tambayi manzon Allah su wane ne ya zamu gane su qala ash-sha'atu ru'usuhum sune wanda za su ga kansu dumu dumu buzu buzu ko gyaran su ba su yi ash-shahibatu wujuhu fuskokin su sun mokade saboda yunwa ba abinci addani ta tafiya buku kayan su ma ba ko sabulun wanki sun babu la taslahu lahum sudadi in an zo hanya ko burgin gidan masu mulki ba a buɗe masu ma in sun zo wala yankihuna ay munahhilat ba ta auren mata waɗanda suke ake jin daɗi da su masu laushin jiki masu ni'ima masu kaza duk ba su da kuɗi sai dai su auri mai faso in ma zan samu auren kenan allazina yutuna alkulla allazi alayhi wanda duk abin da ke kansu kuma suna badawa in an zo an ce kaza su yi wala yaquduna kulla allazi lahum amma ba sa bin nasu hakkin su abin da aka dora masu za su ba sa yarda su taɓa kayan wani ba sa kokari su ci abin nan amma in hakkin su ne aka ja da kuma su zagan ma sai su zama saboda masu rauni ba su iya faɗa da kowa su ba su ci ma ba ba su taɓa ma ba su yi ma komai ba in ka taɓa nasu kuma ya leka dan hadu da Allah kaga waɗannan raunin su ya kai rauni ya fito وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عوضي كما بين عدن وعمان yace tafki na kamar nisan shi tsakanin udne da amman fihi akawi da adadin najnudum sana akwai kokuna kokunan nan ga sunan wato kamar adadin taurarin da ke sama ga sunan ko'ina baje baje man shariba minhu lam yazma ba'dahu abadan wanda biye ta to ko ba zai ƙara jin kishiwa ba har abada wa inna mimman yariduhu alayya min ummati daga cikin waɗanda za su gangaro wajen tafkin nan wajen sha daga cikin al'umma ta waɗanda za su fara zuwa ash-sha'atu ru'usuhum sune waɗanda suke wujuga wujuga da kansu wujuga wujuga addani ta tafiya bugun kayan su masu dauɗa ko ka sabulu ba su da shi la yankihuna al-munahhamat mata auren mata irin wanda suke so wanda suke bange su wala yahduruna sulat ba sa zuwa kofar gidan sarki a yadda su tsaya kusa da wurin yan ce nan ya ne abuwa ba sultan kun gani ba sa zuwa kofar gidan sarki a ba su su gaishe a bayan an zo kowa ce kai na kai ne kuwa kake nema ma a tare su daga nan ko ya zo da bukatar su ba su ta wurin alladhina yu'tuna kullama kullal ladhi alayhi wanda suke ba da duk abin da ke kansu su suna yin kokari su aikata wala yuquna kullal ladhi lahum amma suna su ba a kulawa da su ba balle ba ba san da su ba su suna biyayya suna da'a suna yin abin da aka sa su amma su ba sa ta amfanin komai kamar yadda zaka ga yanzu yanzu kai wani wanda yake wani kauye yana zauna a kauyen nan a ce ma mutumin da baya da ruwan da zai sha wani sai yayi tafiyar awa biyu ko awa uku ba zai je ruwa inda zai sha ya zo ruwan nan ai ta kafa kafa da shi gashi kai in ka ganshi ko rabon ka ma baka ba buku buku da kasa jaja wurin ruwan nan kuma kwalkwalo shi yadda ya debo shi wahalar da ya sha kafin ya debo shi a can ma in ya sa guga sai ya jira wani tun sallah asuba zai tafi debo ruwan ya je debo ya dawo ya samu ruwan nan da kyar ya zo aje a tulu yana bulbula kaɗan kaɗan ana amfana da shi ba shi da abincin ci ba shi da abun nan wani asa ya yi rance kafin damuna sai na ce ya kare ba ya da ko kwabo wani sai wata guda bai da kore rajar balle sabulu soda wani ya koma ma da toka ke wanka wallahi akwai su sanan kawai sanan zazzauna wasu auyuka sai ka je wani kawai in ko kana maganan takalmi haka yake yawo da kawai ko ina kawai ba ba takalmi ba ba takalmi haka yake banka kawai ko ina ya shiga to amma wasu na nan su kuma kuma duk dukiyar kasa ce da arzikin na kasa ne gaba daya wasu sun ware su su kadai na taɓa ba ku labari muna wancan markazin wani bawan Allah wata rana ya zo ya ce sun je wani wuri za su gina bohol sai mai gidan shi wanda suka je wurin sai ya ce zo mu je mu dan zagaya cikin gari mu ga yadda yanayin gari yake yace wallahi da suka zagaya cikin garin nan daidai da sarkin shi kan shi bai da wata sutura ta gaske mai rufe jiki shi sarkin ma da suka je su gani yace mutanen jidda suka gani daga wanda riga shi ta yayyage ba ma a wannan sai wanda kuma haka yake yawo da ta kafafunsa ba ma ko takalmi haka yake ta yawon so mutumin nan da yake Allah ya taimaka shi da ya kalli abun nan yace mutanen nan fa ɗan uwan mu dangin mu ne suna irin wannan rayuwa mu ko muna Abuja muna irin wannan irin rayuwa yace gaskiya ya kamata ya danyi wani abu akan mutanen nan in ba haka ba gaskiya yana jin kunya ya da Allah a ce ya ga irin waɗannan mutanen kuma bai komai ba to kaga duk da haka Allah ne ma ya taba zuciya yi wannan magana shine ya aike shi da dubu ɗari biyar a lokacin ya ce ya je ya samu envelope ya sa dubu biyar dubu goma dubu biyar dubu goma dubu biyar dubu goma idan ya ji an ce mutum yana da iyali ya ba shi dubu goma in ya ji an ce ɗan kaɗan ne ko ya ba shi dubu biyar amma ya fara zuwa gidan sarkin tukunna saboda sarki shi kuma a ware mai ɗakin da yana da jama'a da yawa ya biyo ta wuri na zai wuce ya ce menene shawara ta ni a wurin shawara me zan ba shi na ce ta kaza abubuwa dai da wahala amma tun da ka gaya mu shawara ta shi ne in dai ba za ka ƙara naka ba kai ma a kai to ka ji tsoron Allah yadda ya aike ka ka je ka raba wa mutanen nan kuɗin nan ka taba ko kwabo don baka da bukata in ma har dai kai ba za ka ɗauko naka ka ɗora bisa ba kuma ni na san baka da bukata na san ka na san ka saka rabu kan lalata wala na san ka baka da bukata waɗannan kuɗin nan ka fi karfin su duka ma kuɗin to me kuma naka gutsura kace in dai baka tsara su ba to ka isar da amana kai kuma ka je ka raba kudin nan yanda ya saka ko ya kai dai wallahi malam amma dai ni ya bunda na ga maka kenan to auna yanzu ka gani irin wannan mutane nawa ne ke cikin wannan halin ni fa nan na taba ku labari ba wai can kauyen ba a nan garin na gamu da mutum wata rana ya tare ni da azumi kuma cikin Ramadan ya tare ni na tsaya ya ce man da Allah ba kan ka malan kai hakuri kai hakuri nace ba komi ba ka taba dare ni ba menene ya ce dan Allah abinda nake nema naira 20 na so komi na abinda za a yi hidima sai da na gama kawowa gida kan halin mata sai suka ce babu ita ce yanzu naira 20 nake nema ya kawo ita ce nace ya inna lillahi ya ce mai gaskiya kai irin ka dubu ya kamata in baka amma wallahi yau ni ma an yi rashin sa a shirin din nayi ta kadai ce amma dai ga ta ni babban matsala ta ma da ashirin ne ta kadai ce ya ce a ai ashirin din nan yanzu ni ta fi man dubu daban ne da ita ina gaya maka wallahi mutumin nan na dai zai ban gani amma da duk sanda na shiga unguwa in ya gani sai ya gaishe ni saboda naira ashirin bai manta ba naira ashirin ka kaddara yanzu wannan dubu biyu na bashi da kake gani yadda zai ganta naira ashirin tana iya maganin matsala ga mutanen naira ashirin wani zai gaya ma nan in ba dan tone tone wallahi wata rana wani kuna magana da shi zai ce maka to ai shi yanzu kwanan shi bakwai ba naira ashirin ta aljihun shi kuma duk da haka ya yi haƙuri ya mai da al'amari zuwa ga Allah yanzu wannan bai sani ba kawai ka zo ka ba shi dubu biyu ko dubu biyar a nan na ba ku labari da azumi wata rana wani mutum ya ce har yanzu bai manta wanda ya mai wannan abin ba saboda ba tambaye shi ba da azumi za a fara azumi gobe kuma wata ya cika talatin tabbas ka san gobe azumi zai fito gida iyalin shi suka ce mashi to kuma matan shi biyu iyalin shi suka ce to gobe ba tabbas azumi tunda ya wata ya cika kuma gidan nan ba komi ya za a yi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah babu mafita ya fita aka je magariba ta yi gobe dai azumi an ƙara sallama an ƙara tabbatar mutane azumi shi ko sai da shiru sai da aka yi sallar isha'i ya fito suna fita kawai sai wani ya taba shi yace ina ta neman ka wallahi abubuwa dai abubuwa ya to ya shirye shirye azumi ya kaza kaza yace alhamdulillah sai sai kai hakuri kai hakuri wallahi na ta neman ka zakka ce gashi amma yanzu ba abin da ya rage sai dubu biyar ga dubu biyar sai na ta neman ka ban ka ba ka kare da ya aiki dubu biyar din nan malam ya je sau kaza ya sau abin nan ya kai gida ya kai ka ce mai gida ya laba ya akai akai ce wallahi kun dole ba ka ce ba Allah na Allah ya sa ga lafiya Allah ya masa kaza Allah ya ce har gobe bai manta ba ba mai mai ta ake ta mai cewa mallan sani amma kaga wannan yadda ya ji dadin ta duk sadda ya ganshi in ya ganshi a cikin masallaci a sahu ya ganshi sai ya ji dadi saboda wannan abin da to ya da mutanen mu na yin haka duk da nasa akwai bayin Allah gaskiya ba ma jan kada ai jan ba ba daidai bane akwai bayin Allah amma da a ce kowa yana iya abin da zai iya in ma dabino gare ka guda ɗaya kana da tunanin cewa in fa ta ɓaci za ku raba kai da wani kowa zai iya yin daidai nashi da abin nan yayi sauki da abin da sauki amma wani wani yanda ka san a arodite haka yake kuma ko uwashi ba ta more ba balle wani wataƙila kuma ma an yi rashin sa'a ga baban shi ga maman shi ga ƴan uwan shi ba su more ba wata na can abuja tana ma zagi yana yi tana zagi yana yi tana zagi yana yi tana zagi kaga wannan an samu jarabawa ko ko dalilin daga gidan ne aka ce mai je ka ka gani ko ko wani in kaga yadda yake ma waɗannan irin matan hidima duk duniyar nan ma wanda yake ma hidima kamar haka tunda za a zo mutum ya a kira sallah bai je ba amma idan yarinya ta buga mai waya ta ce kana ina ya ce ga ta ce so nike ka zo wuri kaza zai ce ga nan yanzu yanzu sai wuri wuri yanzu maman ki mata ne mai wannan kira baban ki ne mai wannan kira aka yi kaji ko jin nan sai da ne ba ko zai ga wanda ya kira wata ya tunce bari kira za ka dan kyale su ya ce mu dai mutanen mu akatariyar su a abin da suka sani banda maganan mata in sun tafi wurin nan suka je can babban abin da ke gaban su matan nan sai ka rasa ko dai wata duniya ko na wata duniya ne daban ni dai na rasa ya kan su sai hukace ya yi ta abin da kai ka ce ka Allah to abu dai ban magana mu koma dai nan akwai abu a sha daya waɗannan ba a buɗe musu gidan sarki الذين يوصون ما عليهم أي كل الذي عليهم ولا يوصون كل الذي له وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ناحيتي حوضي أي أبن جسي أكان تبكينا نجيشي كما بين صنعاء والمدينة كما فاتن سكان صنعاء نيل مدينة جرمان kuna da neman wasan zuwa sosai bari karbare wuri ba da misali sosai وفي رواية مثل ما بين المدينة وعمان فكان عند يكي مدينة نيد عمان أما أنا دي ينا دفاعي سوسي سنة موني غامن يوم غانا انتوا تفيه ومتا قدا كان سيمما وفي رواية ترى فيه أباريك الذهب والفضة كعدد نجوم السماء ذا أجئر جوك إنا سنة أباريك مالا ثاني كاسم جوك آه با جوك تسمى با جوك نجوكي با جوك to kaza abin nan da ake son to ni ba zai da in ka je gidan kibaru tafiya ka san kibaru tafiya manyan mutane ba za ka ga sun kawo wani abu kamar na tangaran mai kyau ba gashi nan zangare ne dogo ruwa ciki ake kawo ko in za kawo roƙo roƙo ko wani kunu abin nan sha ciki za a zo da shi sannan a zo da kofuna masu kyau a rika daga ana zuba ba a nan garin ma akwai wata makana da za ka sa gida masu kuɗi da wani za mu sa wani guda ɗaya mu ce wannan zaji mai san mai san job ka ɗauko guda ɗaya ka taimaka ka kawo guda ɗaya irin mai kyan nan shi bari sha bari kallo a sha sha bari kallo ya don ka zaka gaji zai kalla da shi za kalla ko abubuwa lebu shi a daga ka shi da baki da hanci kamar buta katon kofi wannan dogon mai baki gaban mota a can karshe an mai baki gaban mota in za zuba ma daga zubo su ne a bari to duk da ka karanta hal a taka ji su gashiya kai baka ji sifar aljanna ba da kai magana a sha ai mun yi da kai mun yi fassara mana da kai kaman ce mana idan muka zo muka yi wancan da kai ko a bari ko ba abun nan ba gashi nan sururun ko akwabun mawdu'a gashi nan kana gani ga kofuna a aje sannan kuma ga shi ta cikin sotul insan da aka yi magana na marik za a zo a aje waɗannan za a bare su ne waɗannan dogayen abin shan wanda za a ɗebo babban yana ciki da yawa ga kofuna na zuba wanda za a rika tsira rama har ga dama a ɗaga tsira rama baka zo lokacin kai ka riga ka wuce tun yanzu amma yanzu an zo amarya za ta zo da su ne da yawa in ma za ta baka shaye ka rika daga ta tsiyaya ba ciki kana zalle oga a dauko oga fata fata shi ne bare a bari kenan to Allah ya zama zama a jana da ka aikata da gaske na jin ba jamu ba shafu nan duk jabu ne to wannan su ne aka ce to su waɗannan nata na can aljanna dukkan su da zinariya aka yi da azurfa kuma yawan su ba iyaka kamar adadin saurari saboda yawan jama'an da za su zo na manzon Allah su tare da wannan wurin wani bai jiran wani ya gama ya baki kofi ko ya jira ya baki kowa da tashi za da fi riwaya aka ce wa inna fihi min al abari a ciki akwai waɗannan manya-manyan jobs din kayan shan nan yace kaman adadin nujumis sama kaman adadin taurarin sama وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتيت الكوثر an bani wannan kautar wannan sarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa darabtu bi yadi yace sai na buga hannuna a ciki in gwada in gani yace fa idza hiya miskatun dafiratun sai na ga kawai wani turaren miski ne wanda yake bulawa kawai a wurin turare ne daɗin kamshi ne na ji wani turare yana bulawa wato da aka ba shi kawai ya dan yi haka ya dan gwada ya dan kaman yanzu misali an ce an ba mutum ruwa ko an ba shi wani tafsi ba sai zo baki bakin bai dan yi haka ya irin fas ya dan falli ruwan ne yaji yace da yayi mai haka ya taba shi sai ya ji kawai gaba ɗaya turaren miski ne ke bulawa saboda kamshi kamshin ya kai kamshi tunda ai kun ga zuwa ya gano ko to kaga tunda duk abin da aka nuna mai sai ya dan yi kokari ya taba ya ji yayi wa idha ba'uha sannan tsakuwar wurin shi ruwan malam sani bayan lakan ko abin turaren miski ne ka taba yana bulawa to tsakuwar ciki na san ka zauna kawai ba shi zan maka misali a ƙauye akwai wani rafin idan ka je da za ka yi wanka ko ka yi in kai kasa ka dam ko kasan yakin in ka fito zai ganta har da wasu masu kyalli a jiki saboda kyau haka ne ko da shi kai don ta san kawai shi yasa nake baka misali to akwai yana jin da yake aka yi ka ɗebo kasan wurin ka fito da ita a hannu ka nuna mutane sai su ga kamar ma ba duniya take ba saboda kyanta haka ne ko take to shi wannan in an je aka ɗebo kasan wurin tsakuwar da ke cikin wurin lu'ulu'u ne lu'ulu'u ne gaba ɗaya to da ka fiye da tunanin mutum wa idza hadafa halaqo ha fatahu ko azunnuhu qala ibabun yajri ala al-ardi jaryan laysa bima'tusin yace gefen shi shine abada gefen gefen shi na din amma dai mai rayu yace azunnu shi cewa ya ibabun ne yace wasu tantina ne kasu nan ina ne nan mata nawa ne yace nan mata bakwai ko ai wa isnadin ne kawai yace shi nan da yace hafata hu gefen nashi gaba daya sai sai azunnu qala ibabu kaman wasu tantuna ne aka sa wajen kubban an saka yajri ala al-ardi jarriyan laysa bima'qufin yace yana gudana ne a kasa yana zagayawa yana zagayawa amma baya ballewa baya yana nan yana dai abu ne ya kewaye ko ina in ka shiga kawai ta zagayawa da kai yana zagayawa da kai cikin wani na mu kwana ko ya kare eh to mu ga nan dai ba zai kare ba yana da yawa wa alaikum salam laysa bi mashkukin ne ma abin nan ba ba masu mashkukin ne wanda bai yaje ba ya ba wa eh eh an ka ita ce inda su ne ai da masu kwanta ba kai kuma kasu mu'ajiri ba su ne ne suka waro maka suka tawo madina ba to su ne su ne duka akwai shigogin su da yawa mu ga nan sai gobe in Allah ya kaddara samu na eh to kaji a ga yanzu musu abu yanzu misali ka kallai an gidan mai kuɗi ne ba an yi bayanin sa ga yadda yake in ya sa turare da kowa sai ya ji kowa in ya in ya in ya abun nan in ya zo ya sa kaya ba wanda yake shiga kwalliya in ya ji ta hanya ma ya wuce an san ya wuce saboda kamfin turare ga jaran gashi ga sa kaya masu kyau takalma ma yan waje yake sa amma sai da aka koma yana sa zane da fata saboda ya yi musulunci aka kwace komai aka sa mai takunkumi a inda aka rike shi ko da yaushe ne sai an ɗanɗana sai dai kowane zamani da irin ɗanɗanawar da za a yi a rike musulunci kowane da irin nasu Allahul musta'an wa alayhi suflan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنا أثناء من توا أقول قول آب سبات سجبوت وكذا أبا وتعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين المسلمين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونكتب معاشرنا وحذر أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن صراط عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم والسلام والحمد لله رب العالمين